إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن هذا الشهر الكريم ليس شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن والدعاء فحسب ولكنه كذلك شهر طلب المغفرة من الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له وقد كثرت في هذا الشهر الكريم أسباب المغفرة من الله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والمغفرة يا عباد الله هي ستر الذنوب مع محو عقوبتها بمعنى أن الله تبارك وتعالى يستر على العبد فلا يفضحه في الدنيا ولا في عرصات القيامة ويستر عنه عقوبة هذه الذنوب ويمحوها عنه عباد الله لقد حث الله تبارك وتعالى على الاستغفار في كتابه الكريم فتارة يمدح الله تبارك وتعالى آل الاستغفار المتقين المحسنين المؤمنين كما قال الله جل وعلا الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وقال الله جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وتارة يأمر الله تبارك وتعالى به كما قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وقال المولى جل وعلا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وتارة يخبر الله عز وجل أنه يغفر لمن استغفر كما قال المولى جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وتارة يخبر الله عز وجل أما يترتب على الاستغفار من الخيرات والبركات التي تحصل عند الناس بسبب الاستغفار وما قال المولى جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وهكذا يحض الله تبارك وتعالى في كتابه على الاستغفار لأن الاستغفار لا بد منه فالعبد يحتاج إلى الاستغفار من الله تبارك وتعالى يحتاج أن يطلب المغفرة من الله لأن الله تعالى غفار لمن تاب لأن الله تعالى هو الغفور الرحيم لأن الله تبارك وتعالى غافر الذنب فعلى العبد أن يستغفر الله تبارك وتعالى من جميع الذنوب والخطايا لا سيما في هذا الشهر الكريم الذي يغفر الله تبارك وتعالى فيه لعباده المؤمنين الذين أذنبوا الذين أثموا عباد الله إلما أن حكم الاستغفار كحكم الدعاء يحتاج إلى الشروط وانتفاء الموانع وكذلك الله عز وجل يغفر لمن تاب ويغفر لمن أكمل الشروط وأتمها وانتفت الموانع في حقه والله تبارك وتعالى يغفر له ذنوبه كلها وإن كانت مليئة بهذه الدنيا فإن الله تعالى يغفرها لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه الكريم عباد الله اعلموا أن أفضل الاستغفار ما بدأ فيه بحمد الله عز وجل وتمجيده واعتراف العبد بذنوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فكان هذا سيد الاستغفار لأنه يشتمل على اعتراف العبد بنعم الله تبارك وتعالى وكذلك يشتمل على اعتراف العبد بذنوبه وأبوء لك بنعمة وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أي أعترف بذنوبي وآثامي وخطاياي لأن الله تبارك وتعالى لا يغفر الذنوب سواه كما قال المولى جل وعلا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالكفرة والمشركين والملحدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله عباد الله اعلموا أنه من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن شرع لهم الاستغفار من ذنوبهم في كل وقت وفي الأوقات الفاضلة لا سيما شهر رمضان الذي يضاعف الله تبارك وتعالى فيه فيه الأجور ويرفع فيه الدرجات فعلينا أن نكثر من الاستغفار في هذا الشهر الكريم لأن الله تبارك وتعالى جعل أمورا أسبابا للمغفرة وشرع الله تبارك وتعالى آدابا للمغفرة يتحلى بها العبد المؤمن حال استغفاره ودعائه فعلينا أن نتحلى بتلك الآداب كي نحصل على المغفرة من الله تبارك وتعالى نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما علنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنواع مسلمين misali cewa wannan wata mai albarka da muke azumta shi ba wai watan azumi ne kadai ba kuma ba watan tsayuwar dare ne kadai ba ba watan karatun alkur'ani ne kawai ba ba watan addu'a da roƙon Allah ne kadai ba a'a waɗannan abubuwa da azumi da tsayuwa da karatun alkur'ani da addu'a ko kuma sai mutum ya hada da istighfari mu sani cewa wannan wata wata ne na neman gafaran Allah subhanahu wataala kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ya wulakanta yayi asara ya tabi a cikin Ramadana ya shigo Ramadana ya kare bai samu gafaran Allah subhanahu wataala ba ashe kaga wata ne da mutum ya gabata ya dage ya ta neman gafaran Allah subhanahu wataala tun daga wani mutum ya kaskanta ya sha kasa ya wulakanta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda Ramadana ya zo kwana 30 ko ba daya kuma ya kare amma bai samu gafaran Allah subhanahu wataala saboda haka sabubba na samun gafara a cikin wannan wata mai albarka suna da yawa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumar Ramadan saboda imani da Allah saboda neman ladan Allah subhanahu wataala an mai gafara da abin da ya gabata na zunubin shi duk wanda ya tsayi wa wannan wata mai albarka saboda imani da Allah saboda neman lada wurin Allah subhanahu wataala an mashi gafaran abin da ya gabata na zunubin shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wani wuri yace duk wanda ya tsaya da lailatul qadri saboda imani da Allah subhanahu wataala saboda neman lada Allah subhanahu wataala an mai gafaran da abin da ya gabata na zunubin shi to saboda haka kenan ita gafara shine Allah subhanahu wataala ya rufe mabawa zunubai sa'annan kuma ya goge mai wato sakamakon waɗannan zunuban Allah ta'ala ba zai kama bawa da wannan ba ma'ana Allah ta'ala ya rufa ma bawa asiri shi yake ce magafara Allah ba zai tona ma bawa asiri ba nan duniya haka ma filin tashin alkiyama tare da cewa kuma sakamakon waɗannan zunuban Allah ta'ala saboda ya gafarta mai Allah ta'ala ba zai kama shi da laifi ba ba zai mai hukuma ba ma'ana tunda Allah ya yafe wa ba yafewa ce irin ta dan adam ba in ya yafe maka shikenan ya yafe ma Allah ta'ala in dai ba komawa kai ba to Allah subhanahu wataala ba zai ƙara kama ka da wannan laifin ba saboda haka kenan idan muka diba alqur'ani mai girma za mu ga Allah subhanahu wataala ya yawaita magana akan a roke shi gafara wani lokaci Allah subhanahu wataala yana yaban masu roƙon Allah gafara masu istighfari yana yabansu a matsayinsu na bayin shi masu tsoron shi a matsayinsu na bayin shi masu kyautatawa a matsayinsu na bayin shi masu imani kamar yadda Allah ta'ala ya ce alladina yaquluna rabbana innana amanna waɗanda suke cewa ya Allah malicin mu lalle mu mun ba da gaskiya faghfir lana dhunubana kai mana gafara zunuban mu wa qina adaban nar kuma Allah subhanahu wataala ka kare mana azabar wuta as-sabirina Allah yace sune mutane masu hakuri akan bin Allah akan daga saban Allah masu hakuri ne akan walalin da da jarrabobin da Allah subhanahu wataala ya jarrabe su da su alqanitina sune mutane masu da'a waɗanda suke masu biyayya ga Allah subhanahu wataala masu kankan da kai ga Allah ba su ba su girman kai ba su kasaita ba su ainihin nuna isa cikin rayuwarsu usadikina masu gaskiya da Allah masu gaskiya tsakaninsu da bayin Allah ba su ma shigo shigo ba zai yi ba su ma ba zata ba su ma zamba cikin aminci gaskiya in suka yi mu'amala da kai to suna mu'amala ta gaskiya tsakaninsu da Allah da kai Allah subhanahu wataala ya ce wal munfikina kuma su ne waɗanda suke masu ciyarwa masu ba da abinsu suna ciyar da abinci suna ciyar da kudadensu domin su taimaki bayan Allah domin su taimaki addinin Allah domin su samu gida aljanna da kudaden da Allah subhanahu wataala ya basu a ƙarshe sai Allah ya ce wal mustaghfirina bil ashar Allah ta'ala ya ce kuma su ne masu roƙon Allah subhanahu wataala gafara a ƙarshen dare wani wuri Allah ta'ala ya ce innal muttaqina fi jannati wa uyun lalle masu tsoron Allah suna cikin aljanna suna cikin idanun ruwa Allah subhanahu wataala ce suna rike akhidina ba ataihum rabbuhum suna karban abin da Allah subhanahu wataala ya ba su me yasa Allah ya ce innahum kanu qabla zalika muhsinin sun kasance gabanin haka masu kyautatawa ne kanu qalilan min al-layli ma yaj'un kuma sun kasance kadan ne daga cikin dare suke yin bacci wa bil asharihum yastaghfirun Allah ta'ala ce kuma suna roƙon Allah gafara ƙarshen dararen su kaga nan ma Allah ta'ala ya boye yake yi wani lokaci kuma sai Allah ta'ala ya bada umarni da a roƙe shi gafara Allah ya ce thumma afidu min haythu afadha an-nas wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim Allah ta'ala ya ce sa'annan ku kwararo ku gangaro daga inda mutane ke gangarowa ku roƙi Allah gafara saboda mi saboda Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne wata aya Allah ta'ala ya ce wastaghfirillah ka roƙi Allah gafara inna Allah kana ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan jin kai wani lokaci kuma sai Allah ta'ala ya ba da labari cewa lalle yana yin gafara ga dukkan wanda ya roke shi gafara Allah ya ce wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mugun abu aw yazlim nafsahu ko kuma ya zalunci kanshi thumma yastaghfirillah sa'annan ya roki Allah gafara yajidillahu ghafurur rahima zai samu Allah subhanahu wataala mai yawan gafara Allah mai yawan jin kai wani lokaci kuma sai Allah ta'ala ya bani labari game da alkhairai da albarkun da suke faruwa sakamakon roƙon Allah gafara Allah ya ce fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara nace ku roki Allah ubangijin ku gafara domin Allah subhanahu wataala ya kasance mai yawan gafara ne idan kuka roki Allah gafara yusiris sama alaikum midrara Allah zai sako maku sama sai ta zubo maku ruwa lokaci bayan lokaci wa yumdidukum bi amwalin kuma Allah zai dade ku da dukiyoyi wa banina da iya masu albarka na kwarai wa yaj'al lakum jannatin Allah zai sanya maku fadamu da gonakin da za ku zanki noma kuna samun cimaka babu yunwa ba matsala ta rayuwa wa yaj'al lakum anhara kuma Allah ta'ala ya sanya muku koramu a ƙasa sama na ruwa kuma ƙasa na rikewa albarkacin mai albarkacin roƙon Allah da kuke yi gafaran zunubi saboda haka kenan istighfari abu ne wanda yake da muhimmanci hukuncin shi kamar hukuncin addu'a ne addu'a ma ba a karɓar ta sai ta cika sharuɗa sai abubuwa sun kore a ciki to haka shi ma istighfari Allah yana yin gafara ne ga wanda ya cika sharuɗan samun gafara kuma abubuwan da za su hana gafarta mai babu su Allah ya gafarta mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafifici ko kuma mu sani cewa mafificin istighfari shine istighfarin da aka fara shi da yabo ga Allah subhanahu wataala da kuma girmama Allah ta'ala da kuma ainihin furucin da bawa zai game da sunubin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalul istighfar mafificin istighfari ko sayyidul istighfar manzo Allah yace shugaban istighfari an yaqula al-abdu shine bawa yace اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت يا الله lalle kai kai ne mahalicina da kake ɗaukar ɗawainiyata babu abin bauta da gaskiya sai kai khalaqata ni kai ka halice ni wa ana abduka ni kuma ni kuma ni ne bawanka ya Allah wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu kuma ni zan yi bakin iyawata abu sa yarjejeniya ta tsakanina da kai da kuma alkawari na da kai cewa zan bauta maka zan yi biyayya ga dokarka to ba gudu ba ja da baya cincin karhi na zari abu ulaka bi ni'matika alayya ina yarda da ni'imominka da kai mani wa abu bi zambi kuma na yarda da zunuban da na aikata faghfir li Allah kai mana gafara fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin babu wanda yake gafara zunubai in ba kai ba ya Allah to wannan addu'a sai ta zamanto kamar yadda manzala ya faɗa mata ita ce shugaban istighfari gaba daya me yasa saboda tana koshe da furuci da yardar da bawaye cewa Allah ya yi masa ni'imomi masu yawa sa'annan kuma tana dauke da furucin bawa da yardar bawa da tabbatarwa shi cewa lalle ya saba ma Allah subhanahu wataala saboda haka yake roƙon Allah yake dukawa gaban Allah Allah subhanahu wataala ya mishi gafara saboda haka ya koyan wa musulmi mu sani cewa wannan da yana daga cikin falalar ta Allah subhanahu wataala da kyautan Allah ga bayi Allah ta'ala ya shar'anta mana roƙon gafara daga dukkan zunubanmu gaba daya a kowane lokaci da sai da rana da yamma da dare tsakiyar dare ƙarshen dare tun da sassafe kowane lokaci cikin azumi ba cikin azumi ba kowane lokaci mu roki Allah subhanahu wataala gafara amma kuma Allah subhanahu wataala yana son mu mai da hankalin mu a cikin lokacin da Allah ta'ala yake sako falalar shi yake sako alkhairan shi da albarkun shi mu mai da hankali mu roki gafaran Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan lokuta kamar wannan wata da muke ciki wannan wata mai tsananin alkhairi mai tsananin albarka wanda babu wani wata mai albarka a cikin watanni goma sha biyu kamar shi idan duk yana daga cikin ayyuka da za mu dakewa bi mai ta roƙon Allah subhanahu wataala gafarar zunubanmu domin Allah ta'ala abin da yake mu bayi shi a cikin wannan wata bai yi masu shi a cikin wani wata idan kaga cikin abubuwan da ya kamata mu mai da hankali gare su domin mu samu yabewar zunubai mu samu ainihin walwala a cikin rayuwarmu domin zunubai rike mutum suke ciwo ne bala'i ne wanda yake rike mutum kamar yadda kasan ciwo yana zannar da mutum ya hana mutum sakat ya hana mutum motsi mutum ya rasa abin da yake so a rayuwar shi to haka shi ma zunubi yake yi saboda haka sai mu dage a cikin wannan wata mai albarka wanda Allah subhanahu wataala yake mabayi abin da baya masa a cikin sauran watanni muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gabarta mana zunubanmu Allah ta'ala ya yafe mana su gaba daya Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciya hankali Allah da wata fitina da ke faruwa a cikin kasashen nan namu Allah ka kawo mana karshen ta Allah subhanahu wataala ka kara mu shugabannin mu gaskiya da riƙon amana da adalci da son mu ya Allah Allah muna roƙonka ka kara gyara mana shugabannin mu ya Allah Allah ka gyara su ya Allah ka kara musu tsoronka da biyayya gare ka ya Allah Allah muna roƙonka jami'an tsaron mu duk inda suke Allah ka kare mana su ya Allah Allah ka tsare mana su daga hararan yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka kara musulmi haɗin kai ya Allah Allah ka kara curewa musulmi wuri guda ɗaya ya Allah Allah ka sa musulmi su rungumi junansu ya Allah su so juna su kamnaci juna su tausaya mu junansu ya Allah Allah ka shayi mana hawayen mu gaba ɗaya ka biya mana dukkanin bukatun mu ya Allah ka kawo mana ƙarshen duk wata wahala da muke fama da ita ya Allah garin nan namu na maraɗi ya Allah muna roƙonka ka ƙara kawo mashi alkhairi ya Allah kamar yadda kake ya Allah Allah ka ƙara ya Allah Allah ka ƙara mai buɗi na alkhairi ya Allah Allah mutane da yawa zanne suke ba su da aiki Allah ka kawo musu aiki mai albarka mutane da yawa ba su da sana'a Allah ka ba su sana'a ya Allah mutane da yawa sana'o'in su sun mutu Allah ka raya musu ya Allah mutane da yawa sana'o'in sun yi sanyi Allah ka tada musu ya Allah Allah ka kawo maganin nan namu ci gaba ya Allah Allah ka kara mai ci gaba ya Allah Allah ka kara mai ci gaba ya Allah Allah ka kawo ayyukan yi masu albarka a garin nan namu ya Allah da sauran garuruwan mu na jihar na kasan mu ya Allah da kuma kasan mu baki da ya Allah Allah ka kara mata ci gaba ya Allah Allah ka kara mata fadada ya Allah Allah ka farfado da tattalin arzikin ta ya Allah samarin mu Allah ka kara shirya mana su ya Allah samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka shirya su ya Allah Allah ka shiryar da su ya Allah Allah ka shiryar da su ya Allah shirya ta addinin musulunci ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah ka raba su da bugayen halaye ya Allah yan kasuwa ma Allah ka taimake su ya Allah Allah ka kara rufa musu asiri ya Allah ka kara musu budi da alkhairi ya Allah talakawa Allah ka kara sari musu rayuwa ya Allah Allah Allah ka kawo musu sauƙin rayuwa ya Allah kuncin rayuwar da suke da tsadar rayuwa da rashin kuɗi ga hannunsu ya Allah ka kawo ƙarshen wannan wahala ya Allah Allah ka wadata mu ya Allah Allah ka ba mu wadata ya Allah Allah ka raba mu da talauci ya Allah Allah ka ba mu kaka hana mu ya Allah Allah ka ba mu kaka hana mu ya Allah Allah ka raba mu da rishi da talauci ya Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah ka kawo mana ayyuka da kasuwanci masu albarka a ƙarin namu ya Allah ka san mu gaba da ya Allah Allah ka ji roƙon mu marasa lafiyan mu Allah ka basu lafiya masu lafiya Allah kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna sai ya tsaye da sallah